الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta al imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna bakwai ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 29 ga watan ɗaya shekara ta 2023 darasi da ya gabata a jiya mun zo ƙarshen makama ta hamsin ba biyu mai suna alharamiya darasi na yau insha Allahu ta'ala za mu tashi makamar da ke bayanta قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة التاسعة والأربعون الساسانية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta hamsin ba ɗaya, mai suna assasaniya. Ita wannan makama ta kai dangane izuwa wata kabila su ne banu sasana. su ne al'akasira sarakunan farisa wanda suka kaskanta suka wulakanta a sababin ciccira takaddar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya aika ma wani sarki daga cikin sarakunansu Ubangiji ta'ala ya haɗa su da ƙasƙanci da wulakanci bayan da sun zamanto mutane ne waɗanda suke masu daraja. Saboda daman sunna ce ta Allah, in ka rungumi addinin shi ka samu ɗaukaka da daraja da matsayi a rayuwarka ta duniya da makoma lahira. Idan ka juya ma addininsa baya, to wal iyazi billahi mutum zai haɗu da ƙasƙanci da wulakanci tun daga nan duniya kafin makomarsa lahira kamar yadda ya faɗa sai yusibul ladina sagarun sai yusibul ladina ajramu sagarun min indillahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun shadidun ne ko ko azabun alimun yawa sai yusibul ladina ajramu sagarun indallahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun haka al-haris ibn hammam al-haris dan hammam ya hakaito annahu qala shike fada balagani lalle labari ya cimmu anna aba zaidin lalle abu zaidi na birnin saruja hina na hazala ƙabba wabtazzahu qaidul haramin nahaba wato lokacin da ya gwamayi shekara 93 shine qabda kenan al-safi na larabawa in suka ce al-qabda shine shekara 93 ko kuma hina na hazal qabda lokacin da ya kusanci mutuwa an gane ko shi ne ya ce anna aba zaidi lalle abu zaidi na birnin saruja hina na hazala ƙauba lokacin da ya kusaci mutuwa ma'ana shekaru sun tafi tsufa ya mamaye shi wabtazzahu qaidul haramin nahaba da baibayin tsufa wato ya tuɓe masa zabura baya iya miƙewa tsaye a habarabunahu ba'ada mastajasha zihinahu sai ya halarto da ɗansa gunsa bayan ya tattara hankalinsa gu ɗaya wa ƙala lahu ya ce da shi ya bunayya ya ce ya kai ɗana innahu qad danarti hali min alfina'i waqti hali bi mirwadil fana'i kasan da cewa irtihali min alfina'i labtawa ta daga wannan falfajiya zuwa ramin kabari tabbas yace ta kusanta waqti hali da yin kwalli na bimirwadil fana'i wato da muciya ta mutuwa idan aka ce mirwad shine masayin kwalli an gane ko masayin kwalli wannan almirwad wato shine wannan tandun kwalli almil shine wato muciya kenan karan da ake sanya wato kwalli da shi wannan kai al mikhala shine tandun kwalli almirwad shine muciya wadda ake sanya kwalli ita ce dai ake ce mata mil kuma ana ce mata mirwad an gane ko gaya can menene adda suke sanya misalin shaida ta zina kalmirwadi fil mukhala shine yace waqti hali wato da yin kwalli na bimirwadil fana'i wato da masayin kwalli na mutuwa lafazin alfina bi kasir fa ita ce falfajiya ko ka ce balbali fili mayalwaci da ake bari a ƙofar gida an gane ko shine ake kira alfina alfana wato wannan kuma wato lakabi ne daga cikin sunayen mutuwa shine ya ce masa ya bunayya ya ce ya kai ɗana innahu qad da narti hali min alfinali lalle lautawa ta daga wannan balbali ya kusanta wakti hali da yin kwalli na bimirwadil fana'i wato da masayin kwalli na mutuwa sai ya ce wa an tabi hamdillahi waliyu ahadi wa kabshul katibati sasaniyati min ba'di yace kai kwa da yaban Allah subhanahu wa ta'ala kai ne waliyu ahadi, wato majibincin alkawali na ma'ana kai ne khalifata. Wa kabshul katibati sasani yatimin ba'adi, kuma kai ne shugaban runduna ta banu sasana min ba'adi wato bayan mutuwata. Idan aka ce waliyul ahad shine dai khalifa wanda kenan ake meka masa lamari idan shugaba mai cin mulki ya wuce kenan sai ya zamanto shine ya maye gurbe to shine yace masa wa anta yace kai kwa bi hamdillahi yace da yabo na Allah subhanahu wata'ala waliyu ahadi kai ne majibincin alkawali na ma'ana khalifa na wa kabshul katibati sasaniyati min ba'di kai ne shugaban runduna ta sasa da min ba'adi bayana wa misluka la tuqra'u lahu al-asa wa la yunabbahu bi darqil hasa yace kwatancin ka kwa ba a kwan ba a kwara masa wato sanda an gane ko wa misluka la tuqra'u lahu al-asa kwatancin ka kwa ba a kwara masa sanda wala yunabbahu bi darqil asa bi darqil hasa kuma ba a fadakar da shi game da jifan tsakuwa wanda al'adar wato larabawa idan har suna so su gane cewa mutum ya zama jarumi sai a bar shi sai yana kwance yana barci sai a koma daga gefen shi sai a jefo wani dutse idan aka ga ya zabura ya miƙe to wannan lalle a yi da shi ya je fagen hama amma in aka jeho dutse aka ga bai falka ba ya ci gaba da barcinsa kenan wannan ba zai yi ba to shine ma'anar kenan ɗarƙul hasa ko kuma ɗarƙul hasa wato shine ɗiyan wuri diba da ake an gane ko wanda nau'i ne wanda yake na bokanci ɗiyan wuri da ake zubawa a yi diba shine ake kira ɗarƙul hasa shine yace wa misluka yace kwatancinka la tuqra'u lahu al'asa ba a ƙwara masa sanda wala yunabbahu bi darqil hasa kuma ba a faɗakar da shi wato game da jifan tsakuwa yace walakin qadunu diba ila al-izkari wa ju'ila saqilan lil afkari sanide wato tintini an so zuwa tunatarwa ƙaduddiba ilal izkari wato an so shine tunatar da mutum wa ju'ila ita tunatarwa an sanya ta saƙilan mai gogewa ce lil afkari wato ga tunanin jama'a an gane ku ita tunatarwa abu ce wadda tuntuna an so mutum a tunatar da shi domin ita tunatarwa tana goge dukkan wani datti wanda yake na cikin wanda ya cuɗanya da tunanin mutum shi ne ya ce wa ju'ila an sanya tunatarwa saƙilan mai gogewa ne lil afkari wato ga duk wani datti wanda yake ya gaurayu da tunani ya ce wa inni usika bi malam yusi bihi shi sunil ambaɓa wala ya aqubul asbaɗa ya ce lalle ya kai ɗana ni ina maka galgadi bi malam yusufihi shi sunil ambaɗa ya ce galgadin da annabi shis alaihi salam wato biyi ma al'ambad wato jiko wannan su ne wato wannan wannan falke waɗanda suke idan aka ce al'ambad su ne waɗanda suka zauna wato a wannan yanki na iraki wanda kuma wannan yanki shine ake cewa ake faɗa a tarihi cewa annabi shis alaihi salam wato ya zauna gane ko su ne ake kiransu al'ambad idan lafazin al'ambad jam'i ne na naba'i idan aka ce naba'i shine wato falke wanda suke manoma kenan shine ya ce wa inni usika ya ce lalle ni ina yi maka galgadi bi malam yusi bihi shi sunil ambada wato abin da shi shi su alaihi salam wato bi yi ma wato jikokinsa suna faɗa cewa shi sunan annabi ne daga cikin annabawa wanda ya zo yana daga cikin wato ‘ya'yan annabi adam alaihi salam duk da cewa wannan bai zo ba a cikin alkur'ani cewa shi haka a cikin sunna ingantacciya ba mu san da wani nasi wanda ya nuna cewa akwai wani annabi wanda yake mai suna shis illa kasancewar a cikin dai isra'iliyat haka ake faɗa ya ce wala ya aqubul asbar ya ce galgadin da annabi yaqub alaihi salam wato bai yi ma 'ya'yansa ba an gane ko shi galgadin da yake masa galgadi ne wanda shi shi su da yaqub wato basu ma wannan shi annabi yaqub bai ma 'ya'yansa ba shi kuma bai ma waɗannan waɗanda suka zauna a wannan yanki su ne ake kiransu al'ambar fahafahu wasiyati ya ce ya kai ɗana ka kiyaye wannan wasiyatawa wa janib ma'asiyati ka nisanci saba mu wa hadu misali wa fuqaha amsali ya ce ya kai ɗana wa hadu misali ka dabranta da kwatanci na ma'ana irin abin da nake kai maka aikata wafqaha amsali yace ka fahimci wato karin magana ta ma'ana abin da nake faɗa maka lafazin amsal jam'i ne na masal idan aka ce masal shine karin magana wafqaha amsali yace ka fahimci karin maganar da nake maka yace fa innaka lalle kai inistarshadta bi nushi in har ka nemi shiryuwa bi nushi da galgadin da nake maka wastasbahta bi subhi ka nemi haske bi subhi wato da hasken hankalina amra akhanuka yace gidanka zai yi tsatsi an gane ko amra'a khanuka gidanka zai yi tsatse ma'ana gidanka zai yi yalwa wadata ta sauka lafazin khan karmu manta ya gabata shine wato gidan baki kenan hotel ita ce ake kira khan shine ya aro kalmar anan yayi amfani da ita akan gidansa yake cewa amra'a khanuka gidanka zai yi tsatse ma'ana zai zamanto ni'ima ta sauka wartafa'a dukhanuka hayaƙin gidanka zai ɗaukaka, wanda shi hayaƙi ya ringa tashi a gida alama ce ta wadata kenan tukunya ba ta sauka safe da yamma. Wa inta na sai ta surati, ya ce ya kai ɗana in har ka manta galgaɗin da na yi maka da gangan, wana bazta mashurati, ka watsar da shawarar da na baka. ya ce ƙalla ramadu a safika wa zahida ahaluka wa rahaduka fika ya ce ƙalla ramadu a safika tokar murhunka za ta kankanta lafazin asafi jam'i ne na usfiya usfiya shine dutsen murhu idan aka ce asafi duwatsun murhu kenan dutse uku da ake ajewa ake ajewa a girka tukunya a kansu shine ya ce ƙalla ramadu a safika tokar murhunka za ta ƙanƙanta idan toka ta yi kaɗan a murhu to ai babu wadata in har akwai wadata za ka ga dandanan murhu zai ringa cika da toka ana kwashewa shi yasa yana daga cikin addu'ar da su larabawa suke ma mutum sai su ce kassarallahu ramada a safi ka Allah ya yawaita tokan murhunka ma'ana Allah ya wadatar da kai wa zahida ahaluka wa rahaduka fika wato iyalinka da danginka za su kyamace ka me yasa saboda baka da wadata yace ya bunayya yace ya kai dana inni jarrabtu haqa'iqal umuri wa balautu tasarifar duhuri ya ce lalle ni na jarraba haƙiƙanin al'amurra wa balautu kuma na jarraba tasarifar duhuri wato juyawar zamunna fara'aitul mar'abi na shabihi labi na sabihi ya ce sai na ga cewa shi mutum yakan zama mutum a gun jama'a su ɗauke shi da ƙima da daraja da martaba bi na shabihi a sababin zaɓaɓɓiyar dukiyarsa su mutane yake cewa labi na sabihi ba dangantar shi ba mutane a yau ba ruwansu da cewa kai wane ne ɗan wane ne jikan wane ne a'a mi kake da shi na dukiya in kana da dukiya kana da kuɗi kai ne mai daraja kai ne mai matsayi amma matukar ba ka da kwabo ko mu ce ba ka da dala to kai ba kowa ba ne gunsu an gane ku abinda suke kallo shine kuɗi shi yasa ai wani mawaƙi da ya waƙe kuɗi yake faɗa yake cewa man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala wa taqaddama al-ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara mukhtala laula darahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nasi aswa'a hala innal ganiyya idza takallama mukhti'an قالوا صدقت وما نطقت مهالا أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبدلوا ما قال إن الدراهم في الموادن كله كلها إن الدراهم في الموادن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا ya ce man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala duk wanda ya mallaki kudi yace lebansa ma'ana dimbarin bakin shi za ta sani dukkan kowane yare kuma duk inda yaje zai yi magana a fadin duniyar nan shine suke bada hikayar wani alhaji aka tambaye shi aka ce masa kai alhaji ba a rabi ba boko kuma kuna fita kasashen turai ku je ku yo sayayya wayan kuka je yaya kuke sai ya hudo Chicago mai nuna caya wannan babu yaren da bata iya ba ba yaren da bata iya ba to shine anan yace ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala sai yace wa taqaddama li ikhwan zaka ga 'yan uwa sun gabato sun yi ca fasta ma'ulahu suna sauraron shi idan aka ce alhaji na magana za ka ga gaba ɗaya kowa ya yi shuru yadda ka san tsuntsaye a kansu kowa ya yi shuru ya nutsu alhaji ne yake magana fasta ma'ulahu ladabin da ba za a yi ma wani malami ba amma sai ka gani kowa ya yi shuru wata kaddama li ikhwanu fasta ma'ulahu sai a ce a alhaji ya ce kaza za a yi kowa ya meka wuya wa ra'aitahu bainal wara muhtala sai ka ganshi yana takama yana jiji da kai a cikin jama'a sai yace laula da rahimuhu allati yazhu biha in ba dan wannan kudadi nashi da yake jiji da kai da su yake takama lawajadtahu fin nasi aswa hala da ka same shi shine mafi mugun hali a cikin jama'a shine koma baya sai yace innal ganiya lalle mawadaci idza takallama mukhdi'an idan yayi zance a cikin jama'a yana mai kurewa a cikin zancensa an san ƙarya ce qalu sadaqta sai kaji jama'a sun zaburo sun ce kwarai da gaske alhaji abinda ka faɗa haka ne wa ma naqta muhala ba ƙarya bace abin nan da ka faɗa haka ne yace ammal faqiru idza takallama sadiqan sanide talakka idan yayi faɗa yana mai gaskiya a cikin faɗarsa ƙalu ka zabta sai su ce ƙarya kake wa abdalu ma ƙala su ɓata abin da ya faɗa su ruguza za ka ji ma suna faɗawa yake kama zancen wani sai ka yi ana ce a wani wa yake wannan in shi ya fita daga cikin rezo fa ba komai ba ya fidda shi daga cikin rezo illa kawai rashin kuɗaɗe a aljihunsa saboda mai kuɗi shine mai hankali amma duk tsabar hankalin da Allah ya maka da tunanin da Allah ya maka in dai baka da dala to wannan tunani naka banza ne a gun jama'a a yau sai yake cewa inna darahima fil mawadini kulliha lalle kudi yace a dukkan gu da ka sani a fadin duniyan nan taksur rijala mahabatan wa jamala shi yake tufatar da mazaje kurjini da kyawu duk munin mutum zaka ga kudi ya maida shi kyakkyawa sai yace fahiyar lisanu liman arada fasahatan kuɗi ya ce shi ne halshe ga duk wanda yake nufin fasaha duk rashin iya zancen ka inda kana da kuɗi in aka yi in kai magana sai ka ji an ce kun ji abin da alhaji ya faɗa ka ya ce fahiyar lisanu liman arada fasaha dan sai ya ce wahiyar silahu liman arada kitala kuɗi shine makami ga duk wanda yake nufin yaƙi Eh, sai ya ce ku je ku yi duk abin da kuka yi ni ne na ji ku gama mun da shi in ma menene dai gaye kuɗi ya huddo ku to shine anan ya ce fara'aitul mar'a ya ce a yau fa ni na ga mutum bi na shabihi yakan zama mutum a gun jama'a bi na shabihi wato a sababin zababbiyar dukiyar salali labi na sabihi ba dangantar shi ba wal fahasu an maksabihi la an hasabihi mutanen yau bincike suke game da sana'ar mutum la an hasabihi ba wani matsayin shi na daraja shi wane ne kaza ne a abin da suke bincike menene sana'ar shi in diya ka je kana so tambaya za a yi a ina shagon shi yake mi yake saidawa menene iya abin da ake tambaya kawai sana'ar shi ba wani matsayin shi da darajar shi da wani dangantar shi ba shi yasa wani dan wasan kwaikwayo aka ce ya turo manya sai ya turo kuɗi sai aka ce yanzu manya da ya je turo su da tijawa aka ce a har yanzu manya ba su zo ba da ya aika kuɗi sai aka ce to yanzu manya suka zo ya ce wa kuntu samitu ya ce ni kam na ji labari annal ma'aisha cewa sabubba na rayuwa wanda mutum yake rayuwa da su a yau ya ce abubuwa ne guda hudu imaratun shugabanci wa tijaratun da kasuwanci wa zira'atun da noma wa sina'atun da sana'a shine kere-kere in ma ka zamanto in dai kana so ka rayu a yau ya zamanto kana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa hudu abu na farko imaratun shugabanci wa tijaratun da kasuwanci wa zira'atun da noma wa sina'atun da sana'a shine kenan ka iya kera wani abu yace famarastu hazihil arba'a yace ɗana yace wannan sabubba na rayuwa guda hudu yace gaba ɗayansu na goga da su kowanne na jarraba li'anzura ayyuha awfaqu wa anfa'u dan naga wace sana'a ce daga cikinsu, aufaƙo mafi dacewa wa amfa'o mafi amfani, ya ce fama Ahmadu minha ma'ishatan, ya ce ban yaba wata rayuwa a cikinsu, ɗaya daga cikinsu ya ce ban yaba ba. Walastar galtu fi ha'ishatan ya ce babu wata rayuwa da na gayyalwarta a cikinsu waɗannan hudun gaba ɗaya. Amma furasul wilayati wa kulasul imarati faka abugasil ahlami wal fai'il mustansik bil zalami yace sani dai samun dama ta shugabanci da warcewar shi shugabancin a wayi gari kamar ma ba a naɗa ka ba an gane ko shine yace amma furasul wilayati sani dai samun dama ta shugabanci lafazin furas jam'i ne na fursa ka samu abu ba tare da ka wahala ba shine ake cewa fursa kenan samun dama yace sani dai samun dama ta cin shugabanci wa kulasul imarati wato da kubcewar shi shugabanci yace fa faka abu gasil ahlami yace kamar rikice-rikicen mafarki ne za ka yi mafalki a yanzu kana cikin daula kana cikin wata ni'ima kana falkawa daga bacci sai ka gani babu komai daman kawai rikice-rikicen mafalki ne mafalkin da baya fassaruwa walfai ilmustansik bil zalami tamkar inuwa ce wadda take shafewa a sababin ruhowar duhun dare da zaran duhun dare ya ruhu zaka ga duk wata inuwa ta bushe to haka sarauta take musamman irin wannan lokaci sarauta ta siyasa za a naɗa ka ɗan wani lokaci kaɗan sai ka gani ba kai ba ne ba ya ce wa nahi ka gussatan bi mararatil fiɗani ya ce ya ishe ka ga makara baƙin ciki da ɓacin rai bi mararatil fiɗani wato da ɗacin yayanta yau in aka ce an naɗa ka gwamna ne ko wani matsayi ne aka maka da zaran an cire mutum kwana biyu za ka gan shi tamkar an tsoma shi cikin ruwan zafi an huddo shi duka ya ya mutse ya ya kune saboda ɗacin wannan rabuwa da wannan mulki da yi shi ne ya ce wa nahi ka gusatan ya ishe ka ga makara an gane ko in aka ce gussa makara abin da yake zawa ya tsaya ma mutum a makogoro shi bai fito ba kuma shi bai yi gaba ba ga ya can wa ba'aman za gussatin wa azaban alima shine yace wa nahi ka gussatan ya ishe ka ga makara ita sarauta bi mararatul fidani game da ɗacin wato yayanta yadda ta lokacin da ta yaye ka aka hudda ka aka ce ba a damawa da kai to babu abin da yafi wannan bakin ciki ya ce wa amma sai ga mutum ya koma duk da cewa dai wulakanci ne ake cewa in ka ji an ce kama almajiri shi almajiri an maida shi ba kowa ba alhali shi ko akasin haka shi ne mai daraja amma su jama'a in ka ji sun ce ƙarshen wulakanci a ce ya zama kama almajiri to za ka gade mutum kwata-kwata lamarinsa wal iyazu billahi sai ka tausaya masa yace wa amma bada'i'u tijarati yace sanidi su kayan kasuwa yace fa urdatul lil mukhadarat yace masu bujurowa ne ga hadirra shi kayan kasuwa yana bujurowa ga hadari wa du'matul lil garati kuma abinci ne na masu kawo farmaki masu kawo hari barayi da azzalumai ‘yan damfara sai wani ya zo ya shiga gabanka ya karɓe maka kaya. Ya ce wa ma a shi ba habi ɗiyurin ɗayyara ce, mine ne mafi kamacin, mafi kamacin wato kayan kasuwa da tsuntsaye waɗanda suke masu tashi, ita kasuwa, yadda ka san tsuntsaye suna kan wannan bishiya. zuwa wani lokaci sai kaga sun koma wannan wannan babu komai yau in ana damawa da kai an yi ca kawai sai kayanka gobe sai dai ka gani ga wasu to haka shi lamarin kasuwa yake shi yasa lokacin da take yi da kai to ka yi ƙoƙari ka san abin da za ka yi saboda hausawa suka ce ba kullum ba ake kwana a gado shine yace ce wa amma baba'i'u tijarati sanadi su kayan kasuwa fa urdatul lil mukhadarati yace masu bujurowa ne ga hadirra an gane ko hadarin kayan kasuwa yana da yawa wa du'umatul lil gharati yace kuma abinci ne na masu kawo farmaki masu kawo hari barayi da yan damfara wa ma ashbaha menene mafi kamacinta biduyurid dayyarati wato da tsuntsaye waɗanda suke masu tashi ya ce wa an matikazo biyayi ya ce sanidi wato rikon sabra ita ce gona lafazin abiya jam'i ne na bai'a gona kenan ya ce wa an matikazo biyayi ya ce sanidi rikon gonakai wata saddi lilis dira'i da bujirowa domin noma ta ya ce faman hakatun lil arabi ya ce wannan mai kaskantawa ce ga mutuncin mutum ma'ana me yake nihin kaskanta mutunci ma'ana wahala wa quyudin a'iqatun an lirtikabi kuma da baibayi ne mai hana mutum zabura in dai ka rungumi gona to ba kai ba bulaguro kullum kana gu ɗaya. gane ko shi yasa ai wanda yake manomi ko bulaguro yayi in damuna ta gabato to kaga ya dawo hankalin nashi a gida yake yace wa quyudun a'iqatun anil irtikabi yace da baibayi ne wanda yake mai hana mutum sassaka ma'ana ya hana ka kaji ko ina shi yasa kasance suka kai masu magabata wasu suna kamar aibanta gona cewa akwai wahala akwai kaskanci ma'ana mutum yana wahala game da al'amari na gona kamar yadda wani mawaƙi yake cewa hiyal malu illa anna fiha mazallatan yace faman zalla qasaha wa man mallaba'aha a wata riwaya faman sha'a qasaha wa man sha'a ba'aha yace hiyal malu yace ita gona dukiya ce illa anna fiha mazallatan yace sai dai wato akwai kaskanci ma'ana akwai wahala tare da ita yace fa man zalla duk wanda ya kaskanta kasa ha yayi gogeggeniya da ita wa man malla wanda ya kosa ba a haye sai da ta sa kudin shi aljihu ko wanda ya so ya yi gogeggeniya da ita wanda ya so kuma ya saida ya sa kudin shi aljihu ya yi sha'aninsa sai ya ce wa kalla ma khala rabbuha an izlali ya ce kalla ne wato ma'abucin gona yake wohinta an izlalin game da kaskanci auru zika rauhabalin ko a azurta shi da hutu na zuciya an gane ko ita ma dai a nan an ɓata ta bayan an ruguza kasuwanci wannan shugabanci an zo an ruguza kasuwanci ita ma harkar gonar ita ma dai babu wani yabo sai ya ce wa an ma hirafu ulis sana'ati sani dai sana'a ta ma'abuta ƙere-ƙere ko wanda yake masaƙi ko maɗinki ko maƙeri ko ma menene dai sana'a ta hannu ya ce fagairu fabilatin anil aqawati ya ce ita fa ba ta saura ga abinci duk abin da ake samu bai ya wuce abinci in dai sana'a ce wala nafiqatin fi jami'il awqati ya ce kuma ba ta ci a dukkan lokata ba kowane lokaci ba ne in dai sana'ar hannu ce za a huto a samu sai a yi kwana da kwanuka za ka gani da kyal a samu ɗan abin da za a ci kuma duk abin da ake samu bai ya wuce abinci shine yace fa ghayru fadilatin anil aqwati ba ni yin saura ba ce ga barin abinci duk abin da ake samu baya wuce abinci wala nafiqatin kuma ba mai ci ba ce an gane ko ma'ana ba mai sayuwa ba ce fi jami'il auqati a dukkan wasu lokata yace kuma ita wa mu'zamuha mafi yawanta ma'asubun bi shabibatil hayati wato abin ɗaurewa ce da ƙuruciya ta ta rayuwa mafi yawan sana'ar hannu sai kana cikin ƙuruciya in ka tsufa sai dai ka koma gefe ka ringa nuna ma yara ga yadda za a yi ga yadda za a yi in tsohon tela ne ido ya yi rauni baya iya sa allura zare a cikin allura sai dai ya koma gefe ai dogo kujera ya kwanta ya ringa ba yara cewa kaza za a yi kaza za a yi to duk wata sana'a in dai sana'ar hannu ce da sauransu to ma'asugun ce bi shabibatil hayati da ƙuruciya ta rayuwa in kana cikin yarinta ka iya yi amma wata sana'ar in dai aka tsufa to dole sai dai a yi haƙuri kenan dukkansu waɗannan sabubba na rayuwa guda hudu ba wanda ya ba a cikinsu don haka sai ya ce masa walam arama huwa baridul magnami ya ce ya kai ɗana ban gaba wani abu wanda yake mai daɗin ganima ma'ana sansanya ganima mai daɗin samu an gane ko harautar bishiya kenan suka ce daga zungura su yi ɗauka lazizul maƙa'ami mai daɗin ɗanɗano wafil maksabi mai cikakken samu safil mashirabi mai tacacciyar mashaya ya ce illal hirfatan lati wa ba a sasanu isasaha ya ce in banda sana'ar da wato sasana wato ya ɗora gugunta ma'ana shi ya ƙirƙira ta wannan wa'a a jinasaha ya cancanza wannan nau'ikanta wa adrama fil khafiqaini naraha wato ya rura wutar ta fil khafiqaini a gabacin duniya da yammacinta wa audaha li bani gabra raha wato ya bayyana wato alamar ta li bani gabra ga talakawa in aka ce banu gabra su ne talakawa wace sana'a ce shine roƙo an gane ko roƙo dai wannan shine domin su su ne suka shi sasa ne shine ya kirkir shine sarkin maroka wanda ya kirkira roƙo a duniya bayan sun wulakanta sun kaskanta su ne suka ringa bin mutane suna roƙo suka zama maroƙa a duniya shi sasana sarakunan farisa wanda kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta talatin a suriya lokacin da aka zo za a ɗaura wani aure shine yake cewa wa hurmati sasana yake cewa yake cewa wa hurmati sasana la aqada hadha la aqada al mubajjala fi hadha al yawm al agarr al muhajjal illa alladhi jala wa jaba wa shabba fil kudyati wa shaba yace wa hurmati sasana yace yana rantsuwa da alhurmar sasana sarkin maroka ba wanda zai ɗaura wannan aure a wannan yini wanda yake mai haske illallazi jala waja ba sai wanda ya yawo ta duniya ya sare garuruwa da tafiya wa shabba fil kudiyati ya girma ya tashi a cikin roƙo wa shaba kuma har yayi hurhura shine ake kira alkudiya ko kuma ka kiraye shi ash-shahab shine roƙo kenan dan haka ake ce musu almukudin ko kuma ash-shahazin an gane ko shine yace wa hurmati sasana wannan ustazil wake cewa ustazil ustazina wa qudwati shahazina yace wa hurmati sha, wa hurmati sasana ustazil ustazina wa wa qudwati shahazina la aqada hadha al aqada al mubajjala fi hadha al yawm al agarr al muhajjal illa alladhi jala wa jaba wa shabba fil kudiyati wa shaba to shine anan yace yace walam ara yace ban gaba wata sana'a yace walam ara ma huwa baridul magnami ban gaba wani abu wanda yake mai dadin ganima lazizul maqami mai zaƙin ɗanɗano wafil maksabi mai cikakken wato nema safil mashrabi wanda yake mai tacacciyar mashaya ya ce illal hirfatan lati wada a sasanu isa saha in banda sana'ar da sasana wato ya aza gugunta ma'ana foundation dinta wana wa'a ya cancanza a jinasaha jinsinta wa adrama ya rura na raha wutar tafil kafi kaini a gabacin duniya da yammacinta wa aubaha ya bayyana libani gabra'a ga talakawa manaraha alamarta ya ce fa shahidtu wa ƙa'i'aha mu'uliman ya ce ita wannan sana'a ta roƙo ya ce na halarci wa ƙa'i'aha wato fagagenta mu'uliman ina mai alama ina mai yi ma kaina alama na fito fili lafazin waƙa'i jam'i ne na waƙa'a ma'ana fage wanda yake fili na yaƙi ya ce fa shahidtu na halarci waƙa'i aha dukkan wasu fagagenta mu'uliman ina mi yi ma kaina alama na fito fili an sani wakatartu sima hali mi sama ya ce na zaɓi alamarta ita ce alamata wadda aka sanni da ita ita sana'a ta roƙo ya ce izkanatil matijarar lazila ya buru ya ce shi fa roƙo kasuwa ce wadda ba ta tasgaro ba ta tsawa an gane ko ita ba ta tsawa wani manhalar lazila ya buru kuma mashaya ce wadda ba ta kafewa an gane ku ba ta kafewa in dai an huto an kewaya to a samu ya ce wal misbahal ladhi ya ashu ilaihil jumburu ya ce kuma fitila ce wadda aljumhuru mafi yawan jama'a ya ashu ilaihi suke nufatarta wa yastasbihu bihi al'umyu wal'uru kuma wato da ita ne al'umyu waɗanda suke makaifi me yake nihi da makaifi waɗanda suke jahilai wal'uru da waɗanda suke masu ido ɗaya an gane ko wanda ma'ana ba su da gani da yawa waɗanda ba su ƙware ba a cikin fanni na ilimi ya ce suke dindimi zuwa gare ta ya ce wa kana ahaluha ya ce ma'abutanta a azza ƙabilin su ne mafi ɗaukakar ƙabila tunda su ma'abutanta wanda suka ƙirƙira ta su ne sarakuna na farisa wa as'ada jilin kuma su ne mafi azurtar jama'ar da suka haɗa zamani da su ya ce layar haƙuhun masu haifin ya ce shafa ta zalunci ba ta wato gwamayarsu shine ya ce layar haƙuhun masu haifin wato shafa ta zalunci ba ta ruho musu wala yuqliquhum sallu saifin zari takobi baya wato sanya su raurawar zuciya da kashin haƙuri wala yakhshawnahu matalasi'in kuma ba sa tsoron ƙari na mai halbi ma'ana duk wani wanda zai halbe su ba sa tsoron ƙari duk abin da zaka faɗa na magana su ba su damu ba wala yadinuna lidani kuma ba sa meka wuya su yi ɗa'a lidanin ga wanda yake na kusa wala shasi'in ko wanda yake na nesa wala yarhabuna kuma ba sa tsoro mimman baraka wa ra'ada ga wanda yayi walƙiya yayi cida ma'ana duk wani wanda zai musu gwanto kashe da barazana ba sa tsoronsa wala ya hafaluna biman qama wa qa'ada kuma ba sa kula da wanda ya tashi da wanda ya zauna dukkan waɗannan abubuwa su bai dame su ba. An diyatuhum ya ce mazaunansu munazzahatun ya ce a tsabtace take. An gane ko an diyatuhum mazaunansu munazzahatun wato a tsabtace take, wa ƙulubuhum zukatansu muraffahatun wato a yalwace take babu wata damuwa a cikinsu. Wa du'amuhum abincinsu mu'ajjalatun ya ce abin gaggautawa ne ba shi da jinkiri wa auqatuhum lokattansu ya ce muhajjalatun wato masu haske ne an gane ko idan aka ce attahajil shine farin goshi da farin kafafuwa na doki shine ya ce wa auqatuhum lokattansu ya ce muhajjalatun masu haske ne ma'ana kinaya ce game da cewa lokacinsu a tace yake aina ma saƙaɗu laƙaɗu, duk inda suka faɗa ya ce laƙaɗu tsintowa suke, wa haisu man karaɗu karaɗu, duk inda suka kutsa karaɗu talowa suke. An gane ku duk inda suka kutsa sai sun talo sai sun raba mutum da abin shi, la yadda zona auƙanan. ba sa rukon wani mazauni a ce kawai in an je wuri kaza nan ne gunsu a a su ko ina yawo su ko ina wurin su ne ba sa rukon wani mazauni a duniya su ce a ce a wuri kaza kawai suke la yattakhizuna awqana ba sa rukon wani mazauni wala yattaquna sultana kuma ba sa tsoron mai mulki wala yamtazuna amma tagdu khimasan wa taruhu bi qanan kuma ba sa rabewa ga wanda take jijjihi ciki a ɗamfare da yunwa watan ruhu betanan tamaraita ciki a ciki a ba sa bambanta tsakanin mai kuɗi da talaka in dala goma ke gare ka aljihu karbewa za su yi ba ruwansu da cewa kai talaka ne nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك